رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد من ذا يفرج كربا فات يغنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر
da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama ta mu sauraro ina mana sallama irin ta addinin musulunci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoi wanda yake zuwa daga gidan wannan rediyo mai albarka dala fm muryar zamani wanda yake duba tarihi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don mu ga irin abin da suka aikata mu sami irin abin da za mu yi koyi da shi a cikin rayuwarmu a satuttuka da suka satin da ya gabata wannan shiri yana tattaunawa akan tarihi da ɗaya daga cikin gwarzaye wanda suka yi shahara suka kuma tallafa wa wannan addini na musulunci wato amru bin al'as wanda kowa ya san wannan bawan Allah mu kanmu afirkan nan ana ganin cewa da gudunmawar shi ne addinin musulunci ya shigo afirka har ya zo inda yake har ka same shi kai ma a cikin ɗakinka a gidanka kawaye gari ka ganka a cikin musulunci akwai gudunmawa ta wannan bawan Allah wanda shi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsallako wannan bangare ya zo ya taka rawa ta isar da wannan addinin musulunci zuwa ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da take wannan yanki a satin da ya gabata mun ji abubuwa da dama da malam ya kawo akan tarihin wannan bawan Allah wanda abu da ya fi shahara da shi kuma hadisi ne ingantacce kamar da malam ya bayaninsa zala sallama ya mai wani take wanda taken abu ne wanda yana da matukar abin da za ka lura da shi kuma ka yi ɗauka ka yi amfani da shi manzo Allah sallama yake cewa mutane sun shiga musulunci ya ce mutane sun musulunta amma shi kuma amru bin al'as imani ya yi lokacin da ya zo imani ya yi kaga wannan ba karamin abu ba ne ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa take da shi wanda wasu daga cikin ma mutane suka zo suka ce manzon Allah sallallahu alaihi min yi imani Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ya ce a'a ba imani kuka yi ba ku dai ku ce musulunta kuka yi amma sai gashi wannan bawan Allah annabi sallallahu ya ce shi kai tsaye imani ya shigo cikin musulunci kai tsaye da imani ba sai da ka fara musulunta ba sannan ka sa mataki na yin imani wannan abu ne wanda yake wani take ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wa wannan bawan Allah wanda kuma daga cikin abubuwa da malam yake faɗa ya faɗi wasu daga cikin abubuwan da yake zaka kalle su a matsayin cewa wa'annan suna nuni da ya za ka yi kai ma ka samo irin wancan domin ba wai haka kawai ne ba manzala sallama ya ware shi daga cikin sabon shi ya ce shi ya yi imani mutane kuma musulunta su kai akwai abubuwa da dama wanda malam ya fara taɓo su a satin da ya huce wanda yake su suka nuna irin wannan falala da ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa irin wannan abin da yake kowa zai yi kwaɗayi ya zamto irin wannan ya zamto an gaya masa cewa kai kana da fifiko akan jama'a fifikonka akan jama'a sauran jama'a sun musulunta kai kayi imani abu na farko da malam ya kawo ya ba mu tarihi lokacin da ya musulunta yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ubayuka ala an yughfara lima taqaddama min dambi ce zan makan baya da sharaɗin cewa a gafarta mini dukkanin zunubaina da suka gabata manzala sallallahu ya ce ai musulunci da yin hijira yana kankare duk laifin da mutum ya yi kafin su kaga wannan tun da ya zo ya zo addinin musulunci da kwaɗayin Allah maɗaukakin sarki ya fi masa ya gafarta masa zunubansa manzala sallallahu kuma ya gaya masa ai in ya shiga musulunci an gafarta zunuban baki ɗaya sannan akwai maganar da yake faɗa da kanshi wanda malam yayi dogon sharhi a kanta wanda yake cewa fa wallahi inni la ashaddu an-nasi haya'an min rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama mala'atu aini minhu wa la raja'tu ce ban taba tsayawa na kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ido da ido ba sannan bai taba faɗa na faɗa ba in ya faɗa ni sai in janye na bi na ji na karɓi abin da ya faɗa kaga wannan shi ma abu ne wanda yake za ka iya yin koyi da shi a wannan ɓangaren sannan akwai hadisin da malam ya karanta shi shi ma wanda yake nuna cewa irin waccan biyayya da yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi labarin cewa ni zan tura ka ka samar shugaban wata rundunar yaƙi sannan in ka je za ka yi yakin lafiya kalau za kuma ka dawo da ganima kaga wannan an kwadaitar da shi cewa ga abin da zai faru a yakin zai je zai dawo lafiya sannan kuma za a samu dukiya ya ce ya rasulallah ya ce wallahi ma a salamtu min ajilil mali ya ce ni ban musulunta ba don in samu kuɗi ne ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na musulunta ne ragbatan fil islam kawai saboda kwaɗayi musulunci ya sa na musulunta ba wai don na samu wani abun duniya ba ne ya sa na musulunta ya ce wali an akuna ma'a rasulullah sallama kuma in kasance ina tare da mandan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan manzan Allah sallallahu ne ya faɗa amma sai yake ga manzan Allah sallallahu ga fa abun da ya sa ya musulunta ba kuɗi ne ya sa shi ya shigo musulunci ba abin da ya sa shi ya shigo musulunci shine ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yana so ɗin ya kwaɗayin ya kasance a cikin musulmai wayannan abubuwa ne waɗanda suke ɗan adam zai iya koyi da shi ka kasance ka shiga musulunci da wata manufa wacce take saɓanin haka to ka kaucewa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ka shiga musulunci ne domin wani abu watakila da kake so ka samu amma shi sai gashi na faɗa cewa ya shigo musulunci ne ba don komai ba sai don ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya kasance ya kasance kuma kwaɗayin shiga musuluncin ne ya sa shi ya shiga ba wa'ancan abubuwa na dukiya da kuma shugabanci ba kaga wannan a nan gurin ma malam ya yi sharhi kwarai da gaske yadda mutane suke yanzu sun canja duk duniya abu biyu ake nema mulki da kuɗi ma mutum ya kuɗi ba abin da zai kuma tashi a tsaye fara neman ya samu in ba wannan mulkin ba a dai wannan ya su ne kusan abubuwa da malam ya kawo akan tarihin wannan bawan Allah cewa wane ne shi wannan kuma a takaice zai nuna maka wane ne shi ko da ba a bai dora akan inda malam ya tsaya ba bai dora ba za ka fahimci cewa lallai wannan bawan Allah yana da matuƙar falala a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma a tarihin wannan na musulunci kamar yadda wasu daga cikin sahabbai su ma da muka bi tarihin su za mu ga cewa su ma akwai irin nasu falaloli da aka karanta da kuma irin abin da za mu iya koyi da shi a cikin rayuwar kowane sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akramakallahu kamar yadda mu ya gabata satin da ya huce wannan bayan Allah Amr bin al-As kai mana bayani cikakken sunan shi an tabo wani abu na falalar shi an tabo wani abu na musulunta shi an tabo wani abu na ikhlasi na shi to akramakallahu yawanci sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ko ne akan samu dan wani abu dai da yake ya bambanta da shi shi wannan sahabin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akramakallahu menene irin fiqhun da yake da shi gurin addinin musulunci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Um, Allah saka da alkhairi dangane da shimfidar da aka yi Um, da sunan wannan shiri muna ran bakin yan uwa da suke sauraron mu a nesa da kusa maza da mata manya da yara muna miƙa ta'aziyya ta musamman ga wannan gidan rediyo mai albarka na freedom da kuma bangaren dala dangane da babban rashi da aka mana a wannan sati na dan uwa da tijo uba umar sa'idu tudun wada allah maɗaukakin sarki ya masa afuwa amin allah ya yafe masa Amin.
allah ya sa dan aljanna ne amin kyawawan ayyuka da kyawawan ɗabi'u da ya bari a wannan wuri muna fatan allah ya gadon masa su a cikin kabarinsa kuma ya sa rahama ta jagoranci al'amarinsa amin so muna yi wa kuma yan uwa ta'aziyya da sunan wannan shiri na rayuwa a barkoyi yan uwa gabaki daya kuma muna muku ta'aziyya ah, bayan kun yi ta'aziyya kuma muna muku ta'aziyya gaba daya muna kuma fatan Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa amin Allah ya fi mana amin haka rayuwa take kowa yana hanya Hmm.
lokaci lokaci ne dauki daidai ake a dauki wancan ya tafi a dauki wannan ya tafi so muna fatan in tamu ta zo Allah ya bamu mai kyau amin babu wanda zai tabbata a duniya kowa sai ya tafi Allah ya bawa iyalansa haƙuri amin Allah ya bawa abokanansa haƙuri Allah ya bawa abokanan aikinsa haƙuri amin Allah ba wa gidan rediyon freedom haƙuri da dangana dangane da wannan ibtila'i da jarrabci jarrabci da ake ta samu akai akai akai a tsawon shekarun nan Hmm.
ana ta samun mace-mace nan kuma manya haka yake Allahu akbar Allahu akbar um, kamar yadda dan uwa mala amini ya yi magana shi wannan bawan Allah da muke tattauna a kasa amru bin al-as Hmm.
ya cancanci a ɗau lokaci a kansa a kuma yi magana a kansa ba don komai ba saboda ya ƙarar da rayuwarsa akan bin Allah da neman yadda Allah tabaraka wa ta'ala Hmm.
duk abin da ka faɗa haka ne ya cancanci haka kuma mu kan ban faɗi komai ba ma cikin abin da Allah ya masa Hmm.
mutum ne wanda yake yana da ikhlasi kwarai da gaske da tsoron Allah da kusantar ubangiji na buga misali Hmm.
abun mamaki wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aika masa shi Amr bin al-As Hmm.
kamar yadda riwaya a, ta zo daga Musa bin Ali daga babansa ya ce ya ji amur ɗin yana faɗa ce ba asa ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabin rahama ya aika gare ni ya ce da ni ɗauki tufafinka ɗauki makaminka ka zo ka same ni khuz alayka siyabaka wa silahaka thumma atini Hmm.
yace sai na taho ba tare da bata lokaci ba na tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa yatawa wa yatawaddau yana alwala a lokacin da ya tarar da annabi yace sai manzon Allah ya kalle ni sama da ƙasa bai ce mun komai ba kallon ya fara yi min fasa'ada fiya nazara ko fasa'ada fiya albasara wasawwabahu sai ya ce mini mana amur bin al'as yake faɗa Hmm.
sai annabi ya ce masa sallallahu alaihi wasallam ina so zan aika ka kuma zan baka nauyi na shugabanci dangane da wata runduna ta yaƙi Allah zai kubutar da kai kuma Allah zai baka ganima kuma ina maka fatan samun arziki inni uridu an ab'asa ab'asaka ala jaishin fayusallimaka Allahu wa yugnimak yace wa arghabu laka raghbatan salihatan min almal sai ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma aslamtu min ajlil mal ka duba annabi ya kwadaita masa samun ganima kuma Allah zai kubutar da shi insha Allah ba za a kashe shi ba sannan zai samu arziki mai kyau sai ce shi fa mai musulunta dan dukiya ba wannan magana ce mai nauyi mai muhimmanci kwarai da gaske da malamai suka yi ta tattaunawa akan ta lalle mutumin na yana da kakkarfar ikilasi a cikin talauci da bukata da suke rayuwa a wannan lokaci a tallata masa wani matsayi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da babu shakka a cikinsa kuma a nuna masa ga abin da zai samu amma ba Allah na ya buɗe baki ce a'a yace wallakin ni aslamtu ragbatan fil islam tsabar kwaɗayin musulunci yasa na musulunci ya rasulullah kuma ni kan nafi zaben in kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama in kasance tare da shi Allahu akbar yace annabi yace da shi ya kai amru ai madalla da dukiya ta kwarai mai tsarki in ta haɗu da mutumin kirki kuma wannan riba biyu ne nuru ne ala nur Allah ya baka arziki kuma Allah ya baka salaha ya baka addini wannan mun yi bayanin sa a satin da ya wuce dangane da wato ikhlasin wannan bawan Allah mun faɗi shi ne a matsayin na shimfiɗa don kada mu manta idan ka zo maganar addini fahimtar addini kuma a gaba yake shi ma ya tabbata sabon annabi sallallahu alaihi wasallama duka masha Allah suna da fahimtar addini sai dai wani ya fi wani riwaya ta zo sahabbai kan mutane ne da Allah ya ba su dama suke hada tsakanin ilimi da aiki ilimi da aiki ka riƙe mu wannan gabar na'am akaram ilimi da aiki a hada abu guda biyu ilimi da aiki ka samu ɗaya daga cikinsu limami ne a masallaci idan an je kuma filin yaƙi ma shi ne liman Allahu akbar liman na sallah ko na yaƙin liman na sallah kuma liman na yaƙi kamar yadda yake limanci a sallah haka idan an je yaƙi ma shi ma limam ne haka idan aka zo majalisi halka ta ilimi kuma shine a gaba shi yake ba da karatu mana ba ba ba ya tara ilimi ne amma an zo aikin wahala kuma baya nan ba da wannan ne Allah ya ba su nasara suka jagoranci al'umma suka shugabanci duniya kuma su kullum ba su kasance wato yan bin ra'ayin wasu ba suna kan gaskiya ne so a nan gurin a malamai suna cewa wannan gabar da na muka magana
aiki da ilimi aiki da ilimi wato yana daga cin ribar da ubangiji zai wa mutum Allah ya taimake mu Allah ka kiyaye mu da aikin banza amin Allah ya baka ilimi kuma ya azurta ka da aiki da shi wato Allah ya dan adam yana da son jiki sai kwarai kuwa yana da son jiki dan adam yana son hutu duk da Allah ya halice shi a cikin gajiya fi kabad Allah ya ce amma muna son hutu inda mutum zai biyo ta shedan wala kaga ya sallan nan da ake yi Allah sai shedan hana mutum sai ya ji kawai kar yayi azhar din nan da ake yi da asar din nan da ake yi magariban nan da ake yi ishayin nan da ake yi kaga duka duka lokacin ta nawa ne bai wuce dan motsa jiki ba dan nishadi ka yanke ka gana da ubangijin ka wallahi idan ka biye shedan sai hana ka kai ta dan wannan fila kam Allah ya ji kanta waye yake ba da yawa ake yi ba kowa yake ba sai wanda Allah ya zaba Allah Allah Allah ka zaɓe mu cikin masu bauta maka amin shi ne za ga an sa masa son yayi nafila so jama'a idan an yi ilimi an yi karatu in an ji wa'azi a yi aiki da shi duk wani wa'azi ilimi ne malamai masu karantar da mutane an tara ilimi falillahi alhamdu to a yi aiki da ilimin kada ya zama mu wayi gari mutum ya zama fitila haka fitila tana haska wani tana ƙone kanta to wallahi mana a cikin mu akwai wanda haka suke astaghfirullah astaghfirullah Allah kai mana afuwa Allah ka yafe mu amin
akwai waɗanda su kam lallai suna haskaka mutane amma suna ƙona kansu rau rau rau rau ana faɗakarwa amma wajen aiki zero shi ba shi ai ƙwarai kuwa in ya zo yana bayani malam kai ka ce a gabansa aka saukar da ayan nan in yana maka sharhi akan halin annabi sallallahu alaihi wasallam da nabi a su kai ka ce sun rayu tare da shi amma wajen aiki shi a karan kansa akwai rauni yana da raunin ibada raunin kusantar Allah gagara bata da aka nuna mana abin samun rahama da jin kai amma wallahi sai kaga ba ma yi an ce mai azumin nafila mu samu rahama mu samu tuba ba ma yi an ce mu yi sadaka ba ma yi an ce mu yi sallah mu yi nafilfili ba ma yi an ce mu bi iyayenmu mu samu aljanna ba ma yi an ce mu yi taimako ba ma yi an ce mu kame bakinmu ba ma yi an ce mu kyautata wa junanmu ba ma yi an ce miji ya kyautata wa matarsa ba ma yi an ce mata ta kyautata wa mijinta ba ta yi an ce yaya su bi iyayensu ba sa yi an ce iyaye su ji tausayin yayansu su ma ba sa yi sai wanda Allah ya zaba a cikin waɗannan sun fi da mutane to kaga mun sani amma ba mu yi aiki ba ni dai Allah shi ne shaida Allah ya mana afuwa amin kaga maganar aiki da ilimi din nan wallahi yana ban tsoro kwarai da gaske wallahi malam ana ta karantarwa fa astaghfirullah ana ta bayani fa amma yaya in ka kwatanta bayanin na kan mu da wa'azukan mu ka kwatanta shi da aikin da mu al'ummar mu ke yi da yawa idan ka idan ka kwatanta abun akwai rauni to yaya za mu fuskanci Allah da wannan hali sai wanda Allah ya zaba ya masa rahama Allah ya mana rahama shi sa mu yi ta addu'a mu yi ta roƙon Allah kullum Allah mu ɗauki sarki ya azurta mu da yin aiki da abin da ya sanar da mu wallahi ko da ku aya ɗaya ce su kam sahabbai an gaya mana insha Allah in sun karanta wasu ayoyi ba sa ci gaba da ƙara wasu sai sun yi aiki da su haka suka gama da ƙur'ani gaba daya haka suka faɗa mun koyi aya goma a wajen annabi ba ma ƙarawa sai mun tabbata mun yi aiki da ita wani yakan iya daga hannunsa ya ce wallahi ba wata aya da bai aiki da ita ba na'am to mun fa yau dan uwa abun tausayi abun abun kuka muna cikin damuwa wallahi muna cikin tasku fatan mu Allah madaukin sarki ya kubutar da mu amin to akar magallahu kafin mu dora bari mu leka sashen tallace-tallace ma sauraro kuna saurara shirin rayuwa a barkoyi daga gidan wannan rediyo mai albarka da la fm da zamani za mu leka sashen tallace-tallace mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya
أصحابه الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته
jama'a sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda a wannan sati ga wanda ya riski shirin a tsakiya muna tattaunawa akan sahabin manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama Amr bin al-As wanda muna jin irin yadda ya gabatar da wannan rayuwa a cikin wannan duniya yadda aka samu abubuwa wanda za mu yi koyi da shi a cikin rayuwar shi akaramakallahu kana tattaunawa akan shi fahimtarsa da addini to ka dan yi mana bayani akan kallahu yadda su suka kasance za su aiki kuma su ilimi da aiki suke a haɗe to shi akan kallahu me ya fahimtar tasa da addini da kake ta so ka buga misali da ita to su sun tarbiyyantu ne da tarbiyyar alkur'ani na'am su sabon annabi Mm.
shi sa muka ce a so su a yi musu da'a a bi su a girmama su a yi koyi da su sabon annabi sallallahu alaihi wasallam in ka lura galibin ayoyi alkur'ani Allah ce yake innal ladina amanu wa amilus salihati Hafiz.
innal ladina amanu wa amilus salihati innal Hafiz.
ladina amanu wa amilus salihati kace sun yi imani sun yi aiki mai kyau kaga in yazo aikin ma sai ce mai kyau kenan ana iya yin aikin banza eh warai kuwa ana iya yin imanin kuma ai aikin amana banza aikin da ba annabi ya ce ayi ba ba irin na annabi ba ba wanda annabi ya goyi ba yayi ba aikin ra'ayi ko wanda aka kirkira na bid'a wanda uh, a shari'a ba ta ce ayi ba shi yasa ce amanu wa amilu salihat suka yi aiki na kwarai ka kenan akwai akwai imani akwai aiki ko akwai ilimi akwai aiki a addini haka abin yake tafiya ya ku musulmi dole sai mun yi aiki imalu fa kullun muyassaru lima khuliqa la haka yazo a cikin hadisi ai aiki ai aiki haka annabi ya ce ai aiki dole sai an aikatu duniya ma ba a tara ta ba ai aiki ba ballantana lahira min babi aula ai mata aiki dan a tara ta ajalin mu gajere ne lokacin mu kaɗan ne duk da cewa a mafarkin mu astaghfirullah a mafarkin mu wallahi muna jin kamar za mu dade na ce mafarki ne don haka kowa yake ji idan mu gashi a buɗe amma a rufe yake akan ajalin mu yawanci dan uwa malam aminu ko mutane suna mutuwa ba san za su mutu ba a lokacin shine mafi rinjaye mutuwa kaɗan ne Allah yake ba su dama ya ɗora musu wata larura ko wani ciwo su ji a jikinsu ma gama shiryawa su san cewa kawai su mutuwa za su yi mu a gurinmu muna ganin wahala ce kunci ne a kaza kaza amma wala wannan fa yafi a baka notice a baka notice ka dan tattara kayan ka ka kikkimtsa kafin a dauke ka amma yawa yawan mutane mutuwar da ake yi dan uwana yawa yawa ka faɗa kuma masu sauraron mu su ji mun sani da yawa daga cikin mutuwa da ake yi wallahi ba a san za a mutum ba kawai kwatsam sai dai a ji take an mutu.
zuwa
استغفر الله استغفر الله استغفر الله wallahi akwai abin tausayi kwarai da gaske mutum yana cikin tsakiyar rayuwarsa ta duniya yana kaza ya haɗa kaza ya shi yana kaza yana abubuwa lissafi mai yawa an shirya za a yi kaza za a yi kaza malam mutum ya wayi gari ya tarar da kansa a cikin kabari ya ɗaga kansa ya ga- ya ga tukunya ce a kansa wai an canja masa wata rayuwa wai wai ya gama da wancan rayuwar da yake mafarkinta yau ya dawo yana cikin rayuwar kabari akwai abin tausayi a ciki wallahi mutuna yan uwanmu da irin mutuwa ta zo musu baktatan wace gudunmawa muka ba su wani taimako muka yi musu iyayenmu abokananmu ƴaƴanmu matanmu to kuma wallahi haka abin yake wannan bawan Allah an ruwaito a cikin hadisi kamar yadda na fara faɗa zuwar abu dawud da imam al-bayhaqi imam bukhari ya kawo hadisin mu'allaq a cikin sahihinsa wata rana ya ce ya yi mafarki fi lailatin baridatin fi ghazwati zati salasil a wani dare mai sanyi a yakin da ake ce da shi zati salasil ya ce ya yi mafarki kuma in mutum ya mafarki baligi akwai bukatar yi wanka ya yi Mm.
mafarki irin na balaga ya ce fa'ashfaktu in saltu sai na ji tsoron in har na yi wanka zan iya mutuwa ya ce kawai sai na yi taimama na yin taimama na fito na gaya wa mutane na gashi gashi na yi musu sallah asubahi na musu liman tun da shi ne liman kwamandan yaƙi kuma liman suka je suka gaya manzan Allah sassan ya ce ya rasulallah sai annabi ya ce ya kai amur sallaita bai sabi ka wa'anta junub yanzu sallah kai wa mutanenka alhali kana cikin janaba ya ce na ba manzan Allah labarin abin da ya hana ni ne wanka yana son mu lura cewa addinin musulunci yana lura da larurorin mutane sai ce kuma ni na ji Allah yana cewa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima ya rasulullahi akwai tsananin sanyi ya rasulullahi ba da ruwan zafi ba da hanyar ruwan zafi ya tsi aka je ga mafarki ya kama shi
kuma shi abu ne ba da kake jawo kanka ba abu ne da kake jawo kanka ba yace kuma ya- yana jin a ransa inda zai yi wannan wato mugun kuma kun sanyi ne ake yi.
Mm.
in ya ɗebi ruwa ya zuba a kansa zai iya mutuwa Mm.
kawai zai iji jihadi ya yi taimama shi kenan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe da dariya walam ya ƙul shay'a Ah.
annabi bai ce komai ba Mm.
sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam.
wasallam wannan sai ya tabbatar da cewa duk lokacin da mutum musulmi ya waye gari cikin matsi cikin larura ga janaba a jikinsa ko mace ko namiji ya halatta mutum ya taimama matukar in ya sa ruwa a jikinsa zai iya cutuwa Mm.
ba a ce dan mutum ya wayi gari misalin ya je a- a- ya wayi gari yana cikin janaba kuma wai dole sai ya je ya yi wanka ba ba a faɗi haka ba gaskiya Mm.
idan za ka iya wanka da ruwan zafi fa ni'ima idan ba za ka iya yi ba shikenan kai bari ma ba ma wannan ba ko da ruwan zafin ma a wannan lokacin in mutum ya ga yin wankan zai iya cutar da shi to ya halatta ya- ya ɗage wankan nan ya yi taimama ya je ya sallah Mm.
ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim Allah bai sanya muku kunci a addinin ku ba idan ka zo babin jihadi ma malam mutum nan a gaba yake a gaba yake kamar yadda gashi nan mun faɗa a hadisi cewa ya ce annabi ya naɗa shi komanda Mm.
mun karanta a baya na'am
yana da abubuwa na ban mamaki kwarai da gaske malamai suna cewa ya je yakin yarmouk da shi aka yi kuma ya yi kokari a wannan yakin sosai ya yi abin fada masha Allah abu ubaida ya tura shi ya sulhu ga mutanen halab da antakiya da ake fata antakiya antakiya Mm.
antakiya Kum- da shi aka yi masha Allah ya ainihin buɗe garuruka da yawa da ya je da yaƙi ba ma da sulhu ba ya je masar shi ya buɗe ta masar ɗin nan da ake faɗa wa Mm.
egypt iskandariya a cikin ƙasar masar ya je shi ya je ya facinta ya buɗe ta kai wannan ba Allah mutumin kirki masha Allah ya aiki Tarabulus Tarabulus can Libya kenan libya Mm.
ya je can har shekarun da shekarar ma aka ce shekara ta ashirin da da- da hudu wasu suka ce shekara ta ah, ah, da uku kaga wannan mutum ɗaya ne ya yi wannan aiki masha Allah alai amma duk da haka ana ba da labari makiya musulunci sun yi taimai ƙarya ana taɓata shi a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza namu wannan kuma ba lokaci ne za mu yi ta ambatan wani abin zargi a kansa ba don ba shi ne manufar mu ba Mm.
amma dai matsayinsa da kyawawan ayyukansa da ɗabi'unsa sun shafe dukkan wani sharri da za a iya masa Allah ya ƙara masa rahama kamar muawiya ne yayi muawiya ibn abi sufyan na'am an cika rayuwar da, da aikin Allah da alheri amma duk da haka bai hana kuma a kirkiro wasu maganganu na batanci da sharri a gaggaya masa ba Mm.
ko wani abu na matsayinsa na dan adam da ya yi a mai da shi abin da ya wuce bai wuce allura ba a mai da ita garma Mm.
so daman kuma duk wannan yana nuna mana duk inda mutum ya kai da matsayi a ko ina yake bai gagara ba a yi masa sharri a gaya masa wata magana wadda ke ba haka ba wato ɗabi'ar mu ne mutane ne malam haka ɗabi'ar ɗan adam take Mm.
shirir wani lokacin yana sanya da sharri dan adam a ɗabi'arsa Allah ka kiyaye mu hali irin nasa yana so ya cutar da dan uwansa ya cutar da dan uwansa dan adam a ɗabi'arsa yakan so ya zauna ya yanka bakar magana da ɓatanci ya faɗa akan dan uwansa a cutar da shi a ɓata shi shi kuma ya ji daɗi Mm.
kuma a ɗabi'ar mu kuma ba ma son zargi ba ma son suka amma kuma muna sha'awar mu rinka ainihin wato faɗin munanan maganganu akan yan uwanmu to wannan kuma ƙazanta ce wanda kowannen mu sai dai ya ƙoƙari ya binciki zuciyarsa ya kyautata alaƙarsa da ubangijinsa kuma ya nemi afuwar Allah mahaliccinsa a ƙarshe wannan bawan Allah wato yana da wasu maganganu da ake ɗaukansu a matsayin darasi waɗanda ya farfaɗe su wanda yake nuna cewa mutum ne magujin duniya kwarai da gaske akwai riwaya daga awanata bin al-hakam yake cewa wata ran amru bin al-as nan Allah ya masa rahama yake gaya mana yace abin mamaki ga mutumin da mutuwa take kansa mutuwa ta riske shi ya tabbatar gata nan yaya aka yi baya iya sifanta mutuwar yanzu misali mutum yana kwance magagi da ciwon mutuwa na iya riskansa haka yake
amma ba zai iya maka bayanin bala'in da yake gani da yake ji ba da ɗacin da yake dandana ba sai ce yaya mutane ba sa bayanin haƙiƙanin yadda mutuwa take tunda sun kowa sai ya riske shi alƙal kafin ka mutu na minti ɗaya minti biyu ka gaya mutane mana watakila in ya gaya na baya su ɗan gyaggyara yi wallahi yi wallahi ana nan sai mutuwa ta zo musu shi ɗansa kuwa ya riƙe wannan abdullahi kenan ya riƙe wannan maganar da baban shi faɗa sai ce ya baba ka tuno maganar da kake faɗa abun mamaki ga wanda yake ga mutuwa ta zo masa amma baya iya yin bayaninta sai ya ce na tana ya ce to ya baba na ko za ka sifanta mun a yanzu na ga alamar mutuwa tattare da kai dan yake gaya masa saboda ya shiga ciwo da da ana ganin ba lallai ya tashi ba na gaya maka dazu in ka fahimce ni wallahi astaghfirullah yana daga cikin gata da ubangiji zai maka idan ka zo ƙarshe ya nuna maka wasu alamu na cewa fa mutuwa za ka yi kaga za ka sauke nauyin da yake kanka kaga za ka yi kokarin biyan bashin da yake kanka kaga za ka sa a rubuta maka wasiya ai kaza ka ai kaza kaga za ka kira ƴaƴanka ka ce musu kaza kaga za ka kira matanka ka ce musu kaza kaga za ka sanar da abokananka waɗanda suke da nauyi a kanka ko kuke da nauyi a kansu za ka yi kaza kaza kaza in Allah ya taimake ka kana cikin hayyacinka da hankalinka kafin ka mutu shi baiwa ce wani lokacin Allah ya ɗora mutum wani ciwo yana alatin ɗinsa yana nuna masa nefa an je asibiti an dawo an daɗa komawa an je an dawo an daɗa komawa an je an dawo an daɗa komawa an je an dawo wallahi Allah yana nuna mana wani abu ne cewa mutum ya kimsa ana ba da labari wani bawan Allah yana cikin yanayin da 'ya'yansa sun sallama kawai su suna ganin mutuwa zai gaskiya saboda ciwon ya yi tsanani wannan ɗansa yake fada ya ce wallahi mana abin bakin ciki mutumin nan duk lokacin da aka je gaishe shi an ya farka su ma fa yake da su ma yake da yana farka sai ya ce wane sai ya kira wani cikin yayansa ya labarin kasuwa la ilaha illallah ka gane karatun
hankalinsa yana kan kasuwa dufar iyali an kewaye ana alaji ko zai kai ko bi zai kai ba zai tashi ko yana farkawa ya ya ya kasuwa ya labarin kasuwa waye a shago
ba Allah a cikin zuciyar wallahi al'azimu malan da haka ya cika inna lillahi wa inna ilaihi ce wane ne ce a a ciro shi a ciro shi wane koma wane ya ji ga dukiya an tara to gaba ɗaya rayuwar kasuwar ake bauta wallahi ina tausayin mutanen da malam suka sa neman duniya suka rufe suka manta lahira a cikin sha'anin su wallahi kana ji kana gani wannan arziki da dukiyar da ka tara billahi azim za ka tafi ka bashi yake cewa ya kai dana na'am almautu ajallu min an yusafa mutuwa mutuwa ta fi karfin a siffanta ta ka ji ko yanzu ya gane abun eh yace mutuwa uh, ta fi karfin a siffanta ta amma ni zan yi iya kokari in gaya maka yace wallahi ji nake yi kaman duwatsun radwa wasu duwatsu ne a madina
Mm.
manya-manyan duwatsu yace wallahi ji nake kamar su aka dora mu a wuyana inna lillahi wa inna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ji nake ciki na kaman an cika min shi da kayoyi inna lillahi
ji nake raina kaman zai fita ta, ta ramin allura an matse an takure ni ina cikin wahala wannan fa sahabin annabi ne sahabin annabi ne ya jama'a sahabin annabi ne sahabin annabi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una an rawaito cewa wata rana da ya zo zai mutu din yana cewa ya ubangiji ka yi umarni da abubuwa ka yi hani akan abubuwa ya ce amma matsalar mu mu mutane tarakna kasiran mimma mimma amart da yawa cikin abin da ka ba da umarni ya Allah mun bari ba ma yi mun bi da yawa cikin abin da ka hana wata ba'ana fi kasirin wato subhanallah mun yi biyayya mun bi rata'ana fi kasirin mimma na haita اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يكام يا أنسان يناتي لا إله إلا أنت لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسيد الله يدعو كلا سيموتوا أمر بن العاص yake cewa ‘ya'yansa yana yin wasiya idan ya mutu a wanke shi da ruwa sannan a ɗauki tsumma a tsabtace jikinsa a tsane shi sannan a zo a daɗa kawo ruwa a daɗa ƙara wanke shi sannan a daɗa tsane shi a yi masa wanka guda uku wanka na ukun a sa masa kafur a ciki Mm.
sannan ya ce a tsabtace shi sannan a tsane shi sannan a sa masa wato likkafani sannan a dora shi akan makara a tafi da shi a cikin nutsuwa ya ce waɗansa ka zama kana bayan jana'izata bayan gawata Mm.
ya ce kar wani ya wuce gabana saboda gaban duk wata gawa mala'iku ne a bar wa mala'iku gaban gawa na mala'ika ne bayan gawa kuma na bani adam ne idan kuka yi wannan to kuka yi ni kabari ku ɗebi ƙasa ku zuba mun ku binne ni Mm.
da ƙarshe ce Allahumma innaka amarna wa nahaitana farakidna fala bari'a ya Allah kai umarni mun tozarta ka hana mun aikata mun yi laifi ba wani kubutacce a cikin ya ba da uzurinsa ya ce ya ubangiji ba mai ƙarfi ba mai fawa ba wanda ya isa in ba kai ba walakin la ilaha illa anta la ilaha illa anta wannan kalmar ya ta faɗa har ya mutu ma Mm.
har ya cika ya bar duniya Allah ya fi wa Amr bin al-As ya rasu a ƙasar Masar Egypt kenan ranar daren sallah shekara ta 43 an binne shi a ranar sallah aka binne shi ɗansa Abdullahi shi ya masa sallah subhanallah aka ce waɗanda suka je binne shi sama da mutum dubu ɗari kuma ya bar dukiya ya bar 'ya'ya ya bar bayi Allah ya yi masa rahama Amin.
ubangiji ka mana rahama Amin.
Allahumma arham mautana wa afi mubtalana Amin.
akwai lokacin tambaya ku to malam kusan lokacin ya ƙare sai dai ga wani dan uwa tun ɗazuna ga yana ta shigowa cikin shirin za mu ɗaga nan basta shi kaɗai sai mu yi sallama da masu sauraro salamu alaikum
wa alaika salam wa rahmatullahi wa barakatu muna tare da wa
kai tsaye suna na saifullahi usman adam ina waya da kakurina mai yanka malam ina maka barka da wani haka to malam yana jin ka me kake ɗauke da shi
to alhamdulillah na ji wannan tarihi da aka kawo malam wannan sai tuna min da wani abu guda daya da kake magana zin kaskanta kai idan aka yi mutum abu yanzu malam sai ka ji abin da ci har shi zai rinka daga hannu yana huda hannu yana cewa kamar ni kamar ni za a yi wa abu kaza malam shi ji yake dan da kasan ya fi kowa ba ya tuna cewa ko da a cikin duniya a garin da yake a unguwar da yake za a iya samu wanda suka fi shi. Amma abin da kai sai ka ji mutum yana karaji yana wani kabiri shi kamar gani yake ya fi kowa ba ta tuna cewa wata rana shi ma ba wani bane ba. To gaskiya malam wannan yana da kyau a insha Allah rabbi na tabbata sanadin irin wannan tarihi na magabata da ake kawa alfarmasi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu samu canji insha Allah a cikin al'umman mu.
To mun gode.
Malam ina maka kyakkyawan fatan alkhairi da fatan Allah zai mai da kai gida lafiya.
to amin amin malam musamman Akan maka lau, ka ji dan abin da hali wannan ne dan namu kuma gaskiya ne Eh, wala malam dan adam ya samu riba abin da ba zai faɗa ba zai iya fitowa fili ya faɗa yanzu mu za a yi wa kaza hmm, to za a gani mu za wallahi sai na yi maganin sa ka banni da shi kawai wallahi sai na karyawa ne wallahi duk wannan kalmomin muna faɗa hmm.
mutumin da yake karshen sa kabari ne ya bude baki faɗi wannan Allah ka samu cika da imani amin akarmakallahu jama'a sauraro duka duka abin da zamu iya kama ku kenan a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi يسرنا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا ما آتينا بأيدينا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا المسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله